أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa daga ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake gani a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan wato shine darasin mu kenan wato na 238 kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil tirab عن آيات الكتاب للشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مسألة ذا متاشي أكنتا من سورة الطلاق ني za mu tashi ne a matsala ta dubu da goma kenan da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma a cikin littafin asilatul qur'anil majid muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam ya ce a matsala ta 1110 a cikin littafin asibilatul qur'anil majid fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin so da yawa daga cikin alqarya atat ta yi girman kai ba atat bane da alhamza da ainun ne kinan daga ata ya atuni Allah ce laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira atat ta yi girman kai an amri rabbiha game da bin al'amarin ubangijinta ko game da sha'anin ubangijinta wa rusulihi da manzanninsa ta yi girman kai ga manzanni ta ki musu biyayya Allah ce to fahasabnaha fahasabnaha hisaban shadida sai mun kai mata hisabi mai tsanani wa azabnaha mun ka azabtar da ita azaban nukra azabar take wato mai tsanani mummuna azaba Malik ya ce to fa nasaba al'utuwa sai Allah ya danganta girman kai ilaiha zuwa ga alƙarya wa qala ta'ala kuma Allah ya ce fa hasabna ha mun kai wannan alƙarya hisabi wa azabna ha kuma mun kai wannan alƙarya azaba suratul talaq aya ta 8 Malik ya ce bi lafzil madi da lafzi na madi an gane ko kina an yi abin da ya rage ni ya shudi shine wato lafzi fi'il madi kenan malam yace to ma annal hisaba tare cewa hisabi wal azaba da azaba al murattabataini wadanda an ka jiranto su alal utuwi akan girman kai innahum innama huma fil akhirati a lahira ni la fi dunya ba anan duniya ba na fata an fahimce ni to da an ka ce wannan alƙarya ta yi girman kai sai an kai mata hisabi kuma an kai mata azaba to ai da hisabi da azaba lahira ni za a yi su to kuma ya an kai an kajiranto su akan wato girman kai mari yace kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ata ata ahluha mutane wannan alƙarya suka yi girman kai yace to wa inna ma ji abihi ala lafzil madi kuma abinda yasa an ka zo da lafazi na madi an gane ko an ka ce mun kai mata hisabi ko mun kai mata azaba ya ce kamar an riga an yi ba za a yi ba yace to tahqiqan lahu tabbataccen abu ne wa takriran kuma wato tabbaci kenan tahqiq abin da ya tabbata takriri shi ma dai tabbatarwa tabbas yace li annal muntazar domin abin da ake jira min wa'adillahi ta'ala na alƙawarin Allah wa wa'idihi da azabar sa kace wanda yayi atin zai zo la mahalata ba shakka wa ma huwa ka'inun to duk abin da zai kasance faka annahu qad hasala kamar dai ya tabbata ya kasance wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nada ashabun nar yan wuta sun kira yan aljanna wa ma ashbahu da abin da ya kama da haka duk inda kiyama Allah ya bayanin kiyama a cikin alkur'ani mai girma ko manzo sallallahu alaihi wa sallam sai zamanto da fi'ili madi aka zo da shi misali to ana nuna abin kamar ya riga ya kasance don ba wanda isa ya hana ya kasance ya kamata mu fahimci wannan ina fata an fahimci to wannan shi ne abin da malam ya kawo ko kuma nan an yi mata hisabi na ana nufin anan duniya an kirdige ayyukanta kuma an kai mata azaba a nan duniya ya zamanto sai zamanto a lahira kuma tana da wata azaba kenan sai zamanto madi yana da a matsayinsa amma ya ce a lahira to ba a yi hisabin ba amma za a yi saboda tabbataccen abu ne ina fata an fahimta to wannan shi ne mas'alar da zamu ji ta gaba mas'ala ce ta 192 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab domin shi kawo mas'alar da take akan jerin ayoyi malin ya ce a matsala ta 192 ƙaunuhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala umar yu'min billah wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki nagari yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ko kuma a qira'a ta nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir sun karanta nudkhilhu za mu saka shi to yudkhilhu kuma Allah zai saka shi da an ce man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu kinan damiri kina kuma zuwa ga Allah tunda an ce billahi yudkhilhu Allah kina amma an ce nudkhilhu an yi iltifati da ana magana da uslubi na gaiba an kuma uslubi na khitab nudkhilhu mu za mu shigar da shi kuma nan an nunu lit ta'zim tana nuna girmamawa ba tana nufin akwai Allah daban-daban ba yudkhilhu jannatin ko nudkhilhu jannatin Allah zai shigar da shi ko ko za mu shigar da shi jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna wadda koramu suke gudana karkashin ta khalidina fiha abada suna masu dawoma a cikinta har abada an kaddara musu dawoma a cikinta har abada kad ahsana Allahu lahu rizqa Allah ya kifta mishi arzikin sa suratul talaq aya ta 11 malam yace afrada ad-damir an kawo damiri na mutum dai kenan an kadaitar da damiri fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya fi qawlihi inda anka ce yu'min kenan wanda anka ce wanda ya imani wa qawlihi da inda anka ce wa ya'mal kuma ya aikata wa qawlihi da inda ya ce yudkhilhu Allah zai saka shi hudin nan yudkhilhu yudkhilhu ne saboda atafi na akan jawabi na sharadi ke ba a ca yudkhiluhu anan wa qawlihi da fatar Allah lahu kaga bai ce lahum ba wa jama'a fi qawlihi amma wajen qawlihi inda Allah ce Khalid ne sai kawo shi jam'i na jama'a mai yawa malin yace to wal jawabu akwai amsa amsa annal ifrada abin da yasa an kai shi daya aka kawo shi ɗaya bi itibari lafzi man an hankalta ma lafazin man wal jam'a jam'i kuma bi itibari ma'anaha an hankalta ma ma'anarta wa huwa kathirun fil qur'ani azim irin wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma gane ko yawwa kenan abu da wanda an san shi to malin yace to fi hadhihi al fi hadhihi al karima a cikin wannan aya mai daraja raddun akwai raddi qarara alaman za'ama akan wanda ya riya cewa anna mura'atul ma'ana hankalta ba ma'ana la yajuzu ba'daha mura'atul lafzi bai halatta ba hankalta ba lafzi bayan haka malam yace li annahu domin wannan fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya ra al-ma'na an hankalta ba ma'ana fi qawlihi khalidina da Allah ce khalidina suna masu dawama sun mara allafa sannan kuma ya sake duba malafazi bayan kuma ya hankalta ba ma'ana fi qaulihi yace qad ahsana Allahu lahu rizqa yace ahsana Allahu qad ahsana Allahu lahu kenan wanda suke cewa ya hankalta ma'ana daga nan shikenan sai a ci gaba da ma'ana ba a sake koma zuwa ga lafazi malai yace wannan bai tabbata ba hujja bace gashi nan kuma ya kawo shi ina fata an fahimta kenan wannan eh mas'ala ce da take tana da muhimmanci to mai tahqiqin wanda littafi ya kawo number 1 in kadiba yace kadiba wannan mas'ala hujjatul qira'at na ibn abi zur'a ibn zanjala yace kuma kadiba cikin al-burhan fi ulumil qur'an na na imam zarkashi tunda yace dai al-burhan to da cikin ulumul qur'an na imam zarkashi dai ne duk da yake bai kawo sunan imam zarkashi ba da al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti da tafsir al-alusi don ka kara dai samun dai tantance mas'ala din ma'ana maganganun malamai kuma karsalin maraji da masadir ba dai don saboda wadannan littafan ba kawai a ana koya ma ɗalibin ilimi a ce kuma littafi kaza da kaza da kaza ba don wai su kaɗai bane suka yi magana kan mas'ala din a'a tana yiwa ka koma can su ma su ce maka ka koma zuwa ga littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza mas'ala ta ilimi mas'ala ce wadda kita buƙatar tantancewa to wannan shi ne abin da ya kawo mu ƴan uwa musulmi karshen bayani da yake cikin suratul talaq a cikin waɗannan littattafai guda biyu yanzu kuma za mu shiga cikin suratul tahrim da izinin Allah subhanahu wa ta'ala suratul tahrim number 1 in kaddiba mai tahqiqin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha shaykh mustafa al-adawi ya kawo number 1 yace ibnu ashur yace an kira ta suratul tahrim cikin littafin sunna da littafin tafsiri sannan kuma ya zo cikin riwaya ta abi dhar al-harawi cikin sahih al-bukhari cikin sahih al-bukhari kenan tasmiyatuha an kira ta suratu allima tuharrimu allima tuharrimu kenan saboda ya zo ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu dan saboda an yi mata alif wallah ma'ana kamar jumlar gaba ɗaya lima tuharrimu sai an kamar da ta kamar matsayin suna sai an kawo alif wallah kenan suratu allima tuharrimu sura allati yuzkaru fiha lima tuharrimu yace to kamar an yi shadda kenan da alif wallah sannan kuma ya zo a cikin al-itqan suratu allima tuharrimu an gane ko sannan kuma ya zo cikin tafsirul kawashi wato an yi mata hamsatu waslin da tashdidi tashdidin lamil maksura kenan an yi malabun tashdidi maksuratan an yi mata kasra an gane ko alli sannan wa bi fatahil mimi an yi mamimin fataha allima وضم التاء محققة وتشديد الراء مكسورة بعدها ميم على حكاية الجملة كنا دي أتكلم شيء شيني جملة لما تحرم أن حكاية وأن الجملة دي sannan kuma an maida ta ne bi manzilatil ism kenan dukkan jumlar gaba ɗaya sai an kai mata alif wal lam an kai mata kamar matsayin wato suna sannan an kai mata alif da lamin na ta'rifi dan saboda wannan sura ita ce ake ambata al-limatu harima a cikin ta an gane ko akan wannan lafazi an kai ahad kamar abu ne wanda an saka shi kamar sananne ne sannan an kai idghamul lam fil lam an kace allima domin akwai al akwai lima sai an kace allima tuharrim wani dalibin ilimin ya iske wannan zai iya rikicewa bai san ma me ake son a ce ba to ala ayyati hal dai wannan dai suna ne ana kiranta suratul tahrim tun da ya tabbata a cikin littattafai to sannan kuma kasancewa dai sahabbai su rubuta wannan ya isa zaman to hujja cikin alqur'ani mas'alar da za mu tashi akan ta mas'ala ta farko sai mas'ala ta 193 a cikin littafin daf'o'i hamil tarab an ayatul kitab malam yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi suratul tahrim aya ta daya ma qawlihi tare da fatar Allah qad faradallahu lakum Allah ya farlanta muku tahillata imanikum warware nan tsohon yace yajri fihi yana gudana a cikin hukuncin wannan aya min al-ishkali na rikitarwa والجواب الأمس ما تقدم في سورة الطلاق قبل يدوتين سورة الطلاق من يأتي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافق يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرة أزواجك والله غفور رحيم ستي قد فرض الله لكم كي قد فرض الله لك كنا إن أن قداما أتي وأن حكم شن حرمتي لما زوي حرم تابك الشعب إلا الله هل تمشي حكم شن حكم شن الأمة سا سيد غنطو الأمة شتاش بتكي نبات عم بتجي كوكو أكتي قد قل لهم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم kenan ka isar da sako zuwa ga al'umma kaga abin da Allah ya ce da su almuhimmu dai wannan wato hukunci gashi nan wato ya tabbata to wannan shi ne abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala kin kenan shi yasa qad farada Allah lakum ko ya zamanto girmamawa ne ga manzo Allah ya farlanta muku ya ku manzo kenan tare da girmamawa ko qad farada Allah lakum qul ka ce ma al'umma ka farada Allah lakum Allah ya farlanta muku shi yasa magana ta shafi manzo ta shafi al'ummarsa an gane ko kuma da ya ce cikin suratul talaq ina in ka diba cikin mas'ala ta wato 191 ina fata an fahimta to idan muka je gaba za mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shi kawo ayar da take akan jerin ayoyi a mas'ala ta 1111 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa salihul mu'minina da mu'minai na gani su ma za su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kissa ta cewa matansa da suka haɗe masa kai akai wani abin nan Allah ce to waɗanda za su jibin lamarin manzo fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin sannan kuma da mala'iku yace to in kana al muradu bihi al fardu in ana nufin mumini guda fa ayyu fardin hoto wane ne shi tunda salihu an kace salihu guda ne wa aidan fa innahu in ma wani duki cewa mutum guda ne to fa innahu shi la yunasibu muqabalatul mala'ika alladhina hum jam'un bai dace a kawo mala'ika ba jam'i shi kuma mutum a kawo mutum guda wa in kana mul muradu bihi al jam'u to in kuma mu'minne masu yawa ake nufi fa halla kana maktuban fil mushaf bil wawi ai ya kamata a kawo wawa a ce salihul mu'minina tunda idafa ce a ce salihuna to amma ba a cewa salihun almu'minuna a a sai a ce wato salihul mu'minun a salihul mu'minin a shafi nuno saboda idafa to amma ya kamata a kawo wawan in ana nufin jama'a yace to kullu zamu ce huwa fardun urida bihi aljamu a mutum guda ne amma ana nufin mai yawa jama'a ka kauli kamar ka ce la yaf'alu hadha alfi'lu salih min an-nasi la yaf'alu hadha alfi'lu ba mai aikata wannan aiki as-salih mutun nagri min an-nasi cikin mutane turidu bil jins kana nufin jinsin mutane na gari ba su aikata irin wannan yace to ka kauri kamar ka ce la yaf'aluhu man salaha minhum kenan duk mutumin da an nagari cikin mutane baya aikata wannan wa qawluhu ta'ala kenan tafkar irin wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal insana khuliqa halu'a dan alam da halicce shi shina da hadama da wato son baba kere an gane ko wa qawluhu da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal insana fi khusr dan adam yana cikin hasara jinsin dan adam wa qawluhu ta'ala fatar Allah wal malaku ala arja'iha mala'iku suna akan sassan sama ba ana nufin mala'iki daya ba can ma da anka ce innal insana ana nufin jinsin dan adam don ya ce illal musallin da ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce illal musallin abin da yake nuna maka cewa jami'i ake nufi domin ba a yi fitar da mutane da yawa a cikin mutum guda inda ba ta fuskar haihuwa ba na ana zancen ta fuskar lafazi da ma'ana sannan kuma innal insana lafi khusr sai ce illal ladina amanu wa amilus salihati kan sai ce illal ladina amanu tunda ya ce jinsin dan adam ake nufi ba mutum guda ba domin ba a fitar da mutane masu yawa cikin mutum guda ta fuskar lafazi in ba ta fuskar ma'ana ba an gane ko ba ta fuskar haihuwa ba to nan da yace wal malaku ana nufin mala'iku ba mala'iki guda ba wa qawluhu ta'ala da fatar Allah thumma yukhrijukum tiflan Allah zai fitar da ku tiflan jarirai atfalan bai ce ba wato sai ce tiflan jariri ka ku gaba duk mutane ana nufin wato jinsin jarirai ake fitar da ku wani za'iruhu kasira ce tamkar irin wannan yana da yawa a faɗi guda ana nufin jama'a mai yawa asani na biyu annahu ya juzu waɗansu malamai suka ce ya halatta an yakuna jam'an jam'i ake nufi walakin nahu sai dai shi kutiba an rubuta shi fil mushaf a cikin alqur'ani bi ghairi wawin ba tare da wawun ba ala lafzi akan lafazi kama ja'at alfazun kathira kamar da lafuzza da dama sun kazo fil mushaf a cikin alqur'ani على اللفظ أكن لفظي دون اصطلاح الخط باترد أهان كتام قائد ودي بشيني اصطلاح نخط نربوتو وندا كون للتفي سنة سمير الطالبين كنيميشي كقيد قائد ودي ربوتو القرآني واتو سكي كنان أسرين شي صالحو المؤمنين سي أنك شافي واول أما أنسا أن شافي تا وصن تفي أكن هكا إيه مسألة تقبا سي مسألة تا دبو إير إير شابيو malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya kai Allah ce wal mala'ikatu su mala'iku ba'da zalika bayan haka zahir su da su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya faru a gidansa yace to walam yaqul bai ce ba zuhara'u za su taimake shi tunda mala'ika jam'i ne wa huwa khabarun alil jam'i kuma an bada labari akan jam'i wato shi labari ne na jam'i da anka ce wal mala'ikatu ba a ce wal malaku zahirun ba sai anka ce wal mala'ikatu naliku yace wa huwa khabarun alil jam'i wa humul mala'ika sune mala'iku yace to kulna zamu ce huwa fardun shi fardun zahirun kama abu guda ne wudai a mawdai al-jam'i an sa shi wurin jam'i kama sabaka kamar da ya gabata athani na biyu wasu sun kace a'a ismun ala wazn al-masdar shi zahirun suna ne wanda yazo akan wazani na masdar masdar asalin kalma kenan kazamil kamar zamil wadabib da kuma addabib wasalil da as-salil tunda az-zamil yana dauka aboki addabib yana nufin kamar tafiya sannu sannu bisa doron kasa an gane ko dabiban namla sannan kuma as-salil shine suna abu mai kwarkwarkwar an kinkisa shi daga salsal ne salsala to fa yastawi fihi al-fard in ya zama to matsayin masdar yake ba a hankalta ma ya tashi daga masdar ba to za a dauki cewa al-fard ko da abu guda ne zai zo ya daidaita a ciki wa tasniya ko biyu ne wal jam'i da jam'i da sai zama to daya kinan in mutum guda ne a ce zahir in mutum biyu ne a ce zahir in ma jam'i ne daga uku za a bi saboda a ce zahir baya canzawa tunda asalin sa masdar ne الثالث نأكو أن فعيلا وأنسوا لما لقوا سنك تلف سنن ديذو على وزن فعيل كنن ظهير مثالي يستوي فيه الواحد da abin da zo manto guda ne wal ithnani da biyu wal jam'i da jam'i suna daidaita a cikin shi ba sa baya canzawa bi dalilin qawlihi ta'ala kamar inda Allah ya ce dalilin fatar Allah subhanahu wa ta'ala anil yamini ta dama washimali da kuma hagu qa'idun aga sai ce qa'idun kenan dama da hagu akwai qa'id kaga dama akwai guda hagu a guda sai a ce qa'ida ne amma sai an ka ce qa'id to kaga ya nuna cewa da ɗaya da biyu da uku duk ana iya a kawo mishi yan hankalta ma wato fa'ilun ne to akwai magana shin fa'ilun bi ma'anar fa'il ko ko haf fa'ilun bi ma'anar maf'ul sannan kuma fa'ulun shi ma bi ma'anar fa'il ko haf fa'ulun bi ma'anar maf'ul duk suna iya dauka maganganu ne da malamai kadiba cikin alqararatun nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi zaka ga bayanai akan mas'aloli na lugha na zamani da tasrihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif da kuma at-tadribatul lughawiyya na 1 da na 2 da na 3 da na 4 zaka ga mas'aloli na lugha na zamani kuma da kuma majalla ta majma'ul lugha al-Qahira kana iya samun su kaga wato mas'aloli na zamani na lugha da sauransu wallahu ta'ala a'lam eh mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 1113 yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala ba'da zalika inda anka ce wal mala'ikatu da mala'iku ba'da zalika bayan haka yace ta'zimul lil mala'ikati an nuna girman mala'iku tunda an ce bayan haka haddasu wa muzaharatihim da girmama nuna girmaman wato taimakon da za su kawo yace to waqad taqaddamat nusratullah ta'ala alhari ko an ci an fara da janjan taimakon Allah ne wa jibril da jibril wa salihul mu'minin da mu'minai na gari yace to wa nusratullah taimakon Allah subhanahu ya tsarkaka shi Allah a'zamu ayi taimakon Allah shine mafi girma yace to kullu zamu ce muzaharatul malaikati taimakon mala'iku min jumlati nusratullah ta'ala yana daga cikin taimakon Allah an gane ko فكأنه كما دي فضل نصرته الله يافي في تتمكن دا زي ما منزول ملائكو بهم دسو على سائر وجوه نصرته أكن صورا تمكن دا دا أي دا صورا بايكنا لفضلهم سبب فلل ملائكو وشرفهم دا درجسو ولا شك با شك أن نصرته cewa taimakon da Allah zai ma manzo bi jami'il mala'ika ga dukkan mala'iku a'zamu shine mafi girma min nusratihi bi jibril da taimakon da za a yi da jibril wahdahu shi kadai au bi salihil mu'mina ko ku da sauran mu'minai wannan in mun dauke cewa kamar an ce taimakon su taimako ne wanda yake da wato karfi kwarai da gaske amma ana iya cewa wani mala'ikatu ba da zalika tare ma da taimakon mala'iku bayan haka ba don saboda taimakon su yafi girma ba a'a karawa da karau ma za a kara shikenan kawai mun huta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1114 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya kai Allah yace asarabbuhu yana yiwa ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tallaka kunna kenan in ya sake ku shi manzo an yi baddilahu ko an yi baddilahu imamu nafi' da imamu abu amr ibn al'ala da imamu abu jafar sun karanta an yi baddilahu daga baddala yi baddilu tabdilan an yi baddilahu kuma sauran ƙura sun ka karanta daga abdala yi baddilu ibdalan duk dai allah zai musanya mishi duk da yake baddala zai fi karfin ma'ana a tsarin larabci daga abdala wasu malamai suka ce don ma'ana su daya wasu suka ce a'a an yi baddilahu farko an yi baddilahu abin zai ci gaba ya karfi to almuhimu dai an yubdilahu azwajan khairan min kunna Allah zai musanya mishi mata wanda suka fi ku alkhairi muslimatin mata musulmai mu'minatin kuma mata mu'minai suratul tahrim aya ta biyar ila akhiril aya azwa karshen aya malam yace to fa athbata alkhairiyata sai Allah ya tabbatar da mafi wato alkhairi da hunna gare su bittisafihinna matan da za su fantuwa bai hadhihi sifatul nasifufi wa inda ma tathbutu lahunna alkhairiyya ya ce to kuma mafi alkhairi zai tabbata kamar fifiku na alkhairi zai tabbata ne lahunna ga su bi hadhihi sifat ga waɗannan sifofi law lam takul sika sifatu in waɗannan sifofin da ba su kasance ba thabitatun fi nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana inda ba su tabbata bane cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sifofin wa hiya thabitatun fihin alhali da waɗannan sifofin da Allah ya kawo ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da waɗannan sifofin wanda in musulmai ne ai su ma musulmai ne in mu'minai ne su ma mu'minai ne qanitatin in masu da'a ne ai akwai su masu na da'a ta'ibatin ai su ma ta manzo Allah sallallahu alaihi suna tuba sa'ihatin masu yin wato sa'ihat a ce siyaha da'a ko kuma a ce masu yin azumi duk da ana fassarawa da shi almuhimmu dai ko kuma masu yin tafiya don aikin ibada don Allah an gane ko sayyibatin akwai jawaru afkaran duk dai cikin mata manzo sallallahu alaihi kowace sifa dai akwai ta sai za a iya ce waɗanda suka fi su alkhairi to kuma sun suna ɗauki waɗannan sifofin da kuma ya kamata a ka sifofin da su ba su da su ne malam yace to kunna zamu ce almuradu bihi abin da ake nufi khairan min kunna su suka fi ku alkhairi fi hifzi qalbihi wajen tsare zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'ati ridahu da bin abin da yake so ma ittisafihinna tare da cewa su ma sun siffantu bi hadhihi sifat da waɗannan sifofi almushtaraka waɗanda suka yi tarayya baina kunna wa bainahunna tsakaninku da su waɗanda an kawo su ina fata an fahimce ni to wannan ita ce amsar da malam ya kawo ma'ana tare da cewa ku kuna da waɗannan sifofin su suna da sifofi su waɗannan sifofin to su kuma sun fi ku tsare zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma bin yarda shi na sai zama to tanan za su fi ko kuma ba babu matsala a'a shi musulunci da imani da kowace ɗabi'a ai wani ya fi wani musulunci wani ya fi wani imani za a kawo waɗanda ma sun fi kuma cikin wannan wato matakin kenan ina fata an fahimta to wannan ana iya ɗaukar wannan ko kuma mu tafi cewa da an ka ce khairan min kunna dama ya ce in asarar buhu in tallaka kunna in ya sake ku to kaga wannan yan shi'a sai su fake da wannan su ce a kawo matan da suka fi su alkhairi a'a ashartu la yaqtadi wato alwuqu sharadi bayan ibn abu ya tabbata ba Allah ya ce mala'iku da ɗaya daga cikin su ya ce shi abin bauta ne da an azabtar da shi alhali ko Allah ya ce la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun bayan ko ya ce man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam don haka da ya ce asarar buhu yana yiwuwa kuma asa ga Allah tana nufin tabbat Allah ya san abin zai faru ko ba zai faru ba shakka Allah yake yi ba kuma da ya ce in asarar buhu in talak kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna in talak kunna in ya sake ku to ai bai sake su ba kidan ku wannan sai ya tabbatar da alkhairin yana tare da su ina fata an fahimta daga wani sai ya bace ba ya fake da wannan cikin yan shi'a wanda ke son su yi suka zuwa ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kiran su saghiyatul qalb waɗanda zukatansu sun karkata ina fata an fahimce ni to ai Allah mai karɓar gafara ne kuma wannan wani abu ne wanda ya zo kuma ya wuce kuma Allah ya bayanin sa don haka Allah subhanahu wataala ya shirya cewa ya haramta a aure su bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne matan sa a aljanna mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1115 mari yace fa in qila idan aka ce kaifa yani ukhliyatu sifatu kulluha anil waw ya an kai ukhliyat an ka wofintar da wato khala shine abu ya wofinta bai da wani abu kenan to akhlahu sai a ce ya wofintar da shi to ukhliyat an wofintar da an fitar da as-sifatu dukkan sifofi sifofi da sun ka zo kulluha dukkan su anil wawi ba aka musu wawun ba ma'ana ba hada su da wawun ba amma wa uthbitat sai an ka tabbatar da wawun bayna sayyibat wal afkar tsakanin as-sayyibat da al-afkar malam yace kunna zamu ce li'annahuma domin sifata as-sayyibat budari kinan ko budurwai wal afkar as-sayyibat jawaru kinan ko zawarru wal afkar da kuma yan mata waɗannan sifofin li'annahuma sifatani mutadaddatani domin sifofi ne ke shuyun juna la tajtami'ani ba sa haduwa fihinna a cikin waɗannan ijtima'u sa'ir sifat sabanin sauran sifofi irin yadda sauran sifofi suna iya haduwa falam yakun bai kasance ba buddun dole min alwawi sai an kawo wawan kenan da asayibat wal afkar su dole sai an kawo wawan yace to waman ja'alaha wanda ya kawo su wawu samaniya ya dauki cewa wannan wawan ana kiranta wawu samaniya ma'ana laraba in sun kawo abu ga na takwas sai su kawo wawan faqad saha yace to nan in dai nan nan ya dauke ta wawun ce ta samaniya saha ya yi rabkana an gane ko li anna wawu samaniya domin wawu samaniya la yufsidul kalamu an gane ko magana ba ta lalacewa bi hafiya in shafi ta bi khilafi hadi ban da wannan domin ba a cewa sayyibatil abkara yan mata jawaru a an gane domin jawara daban budurwa daban amma inda in an shafi wawan din babu matsala to shikenan kenan da inda yace wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum to ba matsala da yace wa thaminuhum da yace wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum ko ba kawo to ba an kace wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum ma'ana ba ta lalacewa wallahu ta'ala alam to shi ne abin da wato ya kawo to mas'ala ta gaba mas'ala ta 1116 da kenan malam yace fa in qila idan an kace hadhihi sifat waɗannan sifofi inda ma zukirat an ambace su fi ma'radil madhi madhi fi ma'radil madah a lokacin da ake ma'rad kamar an ana salo wato akan uslubi na yabo wa ayyu madahin fi kaunihin da sayyibat wani yabo akwai a ce mace kuma tana jawara yace to kunna zamu ce at-tathyibu madhun kasancewa mutun mace jawara ce wani ta wata fuska wato madhun yabo ne fa inna sayyib domin ita mace jawara aqbala aqbalu lil mayli ta fi karbar karkata an gane ko bin naqli an gane ko yace saboda bin naql riwayoyi kenan da an kai yake nufi nan da an naqli ma'ana ta fi ɗaukar karkata ma'ana ita babu munafinci tare da ita in ta yarda tun da dija ita abin da ba ta yarda da shi ba ta yarda da shi ba ne ita ku budurwa wani lokaci sai ta rikice kowa ma ta gani tana iya ta karkata gare shi amma sai ka iske ita waccan wanda ta karkata gare shi ta san dalilin da yasa ta karkata gare shi sannan kuma ita eh, jawara wa aktsaru tajribatan kuma ta yi tajriba ma'ana ta yi sanin jarraba al'amura wa akalan kuma ta fi cikakken hankali sau ta yi gane mayaudari namiji da wanda ba mayaudari ba an gane ko to kenan ta wannan fuska duk da yake mata aljanna su afkara ne Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'an faj'alna hunna afkara to ƴan mata budare ne sannan kuma ana ganin kenan cewa ko duk lokacin da an kasaro da su kuma za su koma budaren su domin aljanna babu wato jawara kenan yace to wal bakaratu ita ko shi ko budurci mace ta zama na budurwa matuhun shi ma abin yabo ne min wajen ta wata fuska ba fa inna ha domin ita atharu ita an mafi tsarki nan ba ana nufin tsarki ba irin wanga na jiki wa atyabu kuma ita ce mafi wato dadin mu'amala kinan wa aktharu muraghabatan ita tafi wato nuna kauna wa mula'abatan da duk wato wato wasa ko ko ita aka fi nuna kauna zuwa gare ta da kuma wasa to wannan kuma yana danganta ne daga eh, kyawun su da kiran jiki domin wata jawara zaka iske ta tana da jiki mai kyau fiye da wata budurwa da abin da ya kama da haka dai almuhimmu dai ba ko ina ne ake ba wai ko toce fuska bane budurwa ta fi wato jawara akwai cikin muqamatul hariri al-maqama al-bakriya dalibin ilimi mai so ya koma cikin ta ya ga yadda malamai suka yi bayani irin yadda hariri ya kawo eh, zancen budurwa da kuma jawara da kudabi a kowace eh, ina fata an fahimta dalibin ilimi zai iya wato amfanuwa da wannan to eh, mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1117 malam yace fa in kila idan an kace ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku suna aikata abinda Allah ya umurce su suratul tahrim aya ta 6 ba'da qawlihi bayan fadar Allah subhanahu mazarkaki Allah madaukakin sarki subhanahu ya tsarkaka daga abinda mushrikai suke sifanta shi da shi in bayan ya ce la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah game da abinda Allah ya musu umarni kaga sai ce wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abinda suke abinda an ka umarce su kaga ma sai kawo mausuliya lil umum duk abinda Allah ya umarce su suna aikatawa kuma duk abinda Allah ya hane su suna hanawa suna haruwa gare shi yace to kulna za mu ci qila wadansu malamai suka ce al muradu abinda ake nufi bil amri al awwali ga umarni na farko al amru bil ibadat umarni na ibada wa ta'atir da'a وبالأمر الثاني أمرني نبي الأمر بتعذيب أهل النار أمرني da azartar da 'yan wuta kinan da an ka ce wato la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah in Allah umarce su da ibada wa yaf'aluna ma yu'maruna suna umar suna aikata abinda Allah umarce su na azabtar da 'yan wuta wakila wadansu malamai suka ce in huwa ta'kidun kai ta'kidi na la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata abin da Allah umarce su sai aka ƙara ƙarfafa magana shikenan kenan sai zamanto sun ce ta'sisi na a magana ta farko kenan kamar an samu wata sabon ma'ana ba kowa shine ta'sis kamar an gina wata sabon ma'ana in kuma an ce ta'kid kamar an ƙarfafa ta duk dai ma'ana guda ce amma saboda ƙarfafa magana aka kawo shi mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1118 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya kai Allah ce tawbatan nasuha inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ko dan kuka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacce tuba na gari ba tuban mazuru ba inji malam Bahaushe walam yaqul Allah bai ce wa tawbatan nasuhatan ya kawo ta yace to kullu zamu ce li anna fa'ulan domin shi fa'ul kalima ta fa'ul nasuhan fa'ulan min awzanil mubalagha tana daga cikin wazani ma'ana wazani abinda ake auna kalma da shi alwazan ne cikin ilimi na sarfu ba wanga wazani ba na auna abubuwa na kilo da abin da ya kama da haka to shi na daga cikin wazani na mubalaga alladhi yastawi fihi wanda yana daidaita a cikin shi fi lafzihi a cikin lafazin sa wato az-zukuru na namiji wal inafi da mata ka qaulihim kamar fadar su imra'atun sabur mace mai hakuri ka ba ce imra'atun saburatun ba mai yawan hakuri sabur da sadun ba saburatun ba da sinin wanda yana nuna wato kamar tabulo inda ake rubutu na fata an fahimta tablo inda ake yin rubutu ana kiranta sabura da sino an gane ko irin wannan abin nan da ake yi na bango na rubutu a cikin aji shi ake kira sabura don kuma an ce sabur da swadon yana nufin mai haƙuri to ya ce wa shakur kina imra'atun shakur mace mai yawan godiya wa nahwihi ba duk da yake malam ban majmal lum alqaira suka ce yanzu ana iya cewa saburatun da shakuratun da a bambanta amma asali ba a sami shi ta to nan ba dai shi ma fa'ulun ne min awzanil mubalagha shin fa'ulun ne bi ma'anal fa'il kuma ko fa'ulun ne bi ma'anal maf'ul dukkan su ke dauka wannan hukunci ko kaka bincike ne da ka koma cikin alqararat an-nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi idan ka ga mas'alolin lugha ko ka koma cikin majallat na majami'ul lughawiyya majma'ul lugha na Libya majma'ul lugha al-Qahira shine babba a duniya ko majma'ul lugha na kasar Saudiya ko majma'ul lugha na kasar Lebanon ga sunan dai zaka iya samun wato fa'idodi daban-daban tsawo kuma ba na ce duk abin da sun ka faɗa ba ka karɓa shi ne sai an nemi dalili an tabbatar da dalilan sun inganta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 1119 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wata'ala min ibadina wajen kissan mata annabi wato Nuh da kuma annabi Lut inda Allah ya ce kana ta tahta abdaini min ibadina sun kasance karkashin bayi biyu daga cikin bayinmu ba da ƙauri ta'ala bayan Allah ce kana ta sun kasance tahta abdaini karkashin bayi ta hata nan ba ana nufin ƙasa ba wato irin wanga a ce wani na sama wani na ƙasa a ana ana nufin tana karkashin isma aurensa kenan wanda ya nuna cewa mace tana biyayya ne ga mijinta ba miji ne ga biyayya ma wata ba an gane ko to kulna za mu ce fa'idatuhu abinda an fa'ida shi madahahuma Allah ya yabe su wasana ya alaihi ma kuma Allah ya wato ya ambato mai kyau gare su bi idafatihi ma ilaihi da Allah ya danganta su zuwa gare su idafata tashrifin dangantawa ta daukakawa wa takhsisi da kebancewa kenan ibada waccan khassa kama fi qawlihi ta'ala kamar da Allah cewa ibadur rahman bayan Allah domin ai babu wanda ba bawan Allah ba amma da ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi haunan bayan Allah sune da suke tafiya a bisa doron kasa wato cikin natsuwa a hankali a hankali ba ana nufin duk wanda bai tafiya ba akan natsuwa ba bawan Allah bane a'a nan bayan Allah nagari na musamman ake nufi to shi ma da aka ce min ibadina na ana nufin suna cikin bayan mu waɗanda suke wato nagari masu ɗaukaka shine abin da ake nufi malam ya ce to wa qau wa qawlihi ta'ala kuma kamar yadda Allah ya ce fadkhuli fi ibadi inda anka ce ya ayyuhan ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina suratul fajr ayata 29 eh ba wai ana nufin waɗanda ta shiga cikin su bayan sani waɗanda ba ta shiga cikin su ba bayan sa bane a ba wai ana nufin bayan Allah sun kebanta ba ga waɗanda za ta shiga cikin su a a waɗancan waɗanda ba ta shiga cikin su kafiran su ma bayan Allah ne sai dai ubudiyya amma ce waccan waga kuma ubudiyya ce khassa yace to wahuwa mubalaghatun fil ma'ana kinan nan mubalaga ne an kai matuƙa wajen nuna wannan ma'ana fi ma'anar maqsud game da abinda ake nufi ma'anar da ake son a kai gare ta kinan bayi ne na musamman shine an kai matuƙa wajen kasancewa su bayan Allah wahuwa annal insan shine cewa shi dan adam la yanfa'uhu baya amfanin sa illa salaha nafsihi sai amfanin kansa la salaha ghairihi ba wato ingancin waninsa ba kenan da an ka ce sun kai nan ko kuma balaga ce Allah ya nuna sun kai suna karkashin bayan mu na gari na karshe amma tare da haka wannan zaman su bai musu amfani ba da su wa in kana zalikal ghair ko da ya kasance shi wannan mutumin wanda an nagari wanda kai baka yi inganci irin nasa ba to fi a ala maratibis salahi ko da ya kai matuka mafi daraja mafi daukaka na as-salah inganci wal qurb min Allah ta'ala da kusanci ga Allah matan ulul azmi min rusuli annabi annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi min rusul annabi lut yana daga cikin rusul to in matan su su aikata aiki na gari ba sun kashe wata jahannama to me yayi saura haka idan baban annabi ibrahim ya kauce ma Allah ya shiga wutar jahannama sannan kuma dan annabi nuhu ya kauce ma Allah ya shiga wutar jahannama an gane ko to don haka ba wata dangantaka wadda ta yi saura in kana bin Allah ka bi Allah in ba ka bin Allah to kada ka ta kare kaga annabi ibrahim baban shi na wuta shi yana aljanna da na wuta da na aljanna uba na wuta dan annabi nuhu yana wutar jahannama baban shi na aljanna uba na aljanna da na wuta mata annabi lutu da mata annabi nuhu suna wuta mazajen su suna aljanna mata fir'auna tare da Allah ya ce innahu kana aliyan min almusrifin an gane ko ya ce kuma shi ubangiji ne ya ce kuma shi ba abin bauta in ba shi ba ma alimtu lakum min ilahin ghairi ya ce ana rabbukumul a'la tare da hakan ga kuma sai ya kasance wato matan fir'auna yana wuta jahannama mata shi na aljanna don haka mutum ya tsaya ya kalli dangantaka waɗansu yake aiki na gari amma in mutum iyayen shi gari ne ya aiki na gari to wannan zai amfane shi kasancewa ya fito daga cikinsu don Allah ya ce wannan zina amanu wata ba a tuhum zurriyatuhum bi imanin alhaƙana bihim zurriyatuhum wa ma alatinahum min amalihim min shay kullum ri'in bima kasaba to wannan shi ne abin da kamata wato mu gane mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1120 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce wa kanat min alqanitin maryam ta kasance daga cikin alqanitina wato masu da'a suratul tahrim aya ta 12 walam yaqul subhanahu Allah bai ce ba min alqanitati tunda jam'i na mata qanitati ya kamata a ci tunda baya ka gabata asa rabbuhu in kunna an yubdilahu ko an yubdilahu a wata qira'a أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا me yasa ba a ce kanat min alqanitati ba yace to kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi kanat ta kasance min alqaumi daga mutane alqanitina masu da'a ga Allah ai almuti'ina lillahi ta'ala masu yi ma Allah da'a ya'ani ana nufin rahatuha jama'atta wa ahluha da mutanenta fa ka annahu ta'ala kamar dai Allah qala yace wa kanat min banati salihin ta kasance daga cikin bayi wato ‘ya'yan bayinmu na gari, ‘ya'ya mata na bayinmu na gari, shi ne kiran banati ‘ya'ya mata na asalihin mutanenmu na gari. Wakila waɗansu suka ce, Inna Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki, lamma ta ƙabbala ha da ya karɓi Maryam fin nazari a cikin alwashin da mahaifiyarta ta yi ta ce, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka anta samiul alim kuma Allah ce ya karɓa fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan. to fa ka annahu ta'ala kamar dai Allah kala ya ce wa kanat lamma taqabbalaha fi an-nadri wa a'taha martabat adh-dhukur sai Allah ba ta matsayi irin na maza alladhina waɗanda kana la yasluhu an-nazaru illa bihim waɗanda ba kance da an kai niyya Maryam ta yi an kai akan Maryam bai ingantuwa sai ga ɗan shi tunda shi kadai ne ake bari a masallaci ya ci gaba da yin masallaci hidima to mace kun ba ta da wannan to amma duk da yake ota ta yi ba kancen mahaifiyarta sai Allah ba ta wannan ya ce to amala ha sai an kai mata mu'amala mu'amalatu zukur mu'amala ta maza fi ba'd al-khitab a cikin sashin magana an gane ko na sauran maganganu sai an kai mata da aka kai mata dalili na mata isharatan ila zalika zuwa ga ishara zuwa ga wannan wa qala ta'ala Allah ya ce warka ima raki'in inda an ka ce ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka ima raki'in an ka ce tayi ruku'i tare da masu ruku'i an kawo dalili na maza ba a ce warka ima raki'ati ba wasu malamai suka ce to wanda yake nuna cewa wato sallah ta farilla kenan ana yin ta ne tare da cikin jama'a don an ce ma'ar raki'in kai ruku'i tare da musu ruku'i kenan cikin sallah domin ruku'i ba ka yi shi kadai ba ana nufin ka kai ruku'i ba ka yi sallah don ruku'i ba a yi shi kadai ka sani inda kai an gane ko wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa kanat min alqanitin ta kasance daga cikin mutane masu da'a aw li ra'ayatil fawasil wasu malamai suka ce a saboda an hankalta ma karshen ayoyi ne domin mi domin an ka ce wa kanat min alqanitati to ayoyin sun ka gabata da nunun da nunun sun ka kare kenan sai zama to za a samu sabani sai aka fito wakalat min alqanitin tunda ya an ci tana daga cikin alqanitin mata mata su shiga ciki min babu taghlib kuma an yi taghlib janib dhukur ala janib al-inas ko ka ce a ta fuskar ma'ana an hankalta ba cewa mata da maza da an ce alqanitin duka sun shiga kuma ta fuskar fawasil ayat lafazan an hankalta ba cewa ayoyin da sun gabata sun kare da nunun ita ma wannan sai ta kare wato da nunun wannan shi ne abin da an ka kawo kuma wannan yana da yawa cikin alqur'ani يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين بيتي إنك كنت من الخاطئات بقى سنم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بيتي إنها كانت من قوم كافرات بقى سنمكما آه يكيتوا آه يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين بيتي مع واتو راكعات بقى ده صورا سلي ذاك استشهاد القرآني إذن ونن ينا da yawa yaran kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to wannan shi dai ne abinda wato malam ya kawo kuma abinda ya kamata mu ƙara da ya ce mahaifiyarta ta yi bakance sai an kai mata mu'amala da mu'amala irin wato ta damiri na maza shi yasa ya yi mata mu'amala irin mu'amala ta wato maza a'a kawai damiri ana iya taglibi janibin zukur ala janibin inaf kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai kamula min ar-rijal kathir ko kamila ko kamala wato wannan fi'ili musallaf lughawi ne amma ma'anar shi ba ta canza an ce kamala ko kamila ko kamula duka ma'anar shi daya akwai wanda in wasali ya canza ma'ana tana canzawa musallaf lughawi mukhtalif al-ma'ana akwai littattafai da malamai suka yi akan wannan ibn malik ya rubuta baiti dubu cikin alfiya ta musallaf lughawi ba wacce alfiya tana hawa to dai ya nuna cewa mata waɗanda sun ka samu kamala daga mazaji suna da yawa amma waɗanda suka samu kamala cikin mata ba a samu waɗanda suka samu kamala ba sai maryam da kuma asiya matar fir'auna sannan fadala aisha akan sauran mata kamar fadalar sarid ne wani nau'i ne da abinci wanda yana da tsada kenan ana nufin kamar wato kamar gari ne na alkama wanda ake haɗawa da wani ko nama hakan gare abinci ne mai tsada to Aisha tana da farala a kansu kamar kamar yadda sauran abinci yake kina wani wuce Aisha ta zarce su to sai akai sabani kuma kan Khadija da Aisha wace ce gaba wasu su fifita Aisha su fita Khadija akwai dai maganganu na malamai to almuhimmu dai kasancewar ta ta samu matsayi irin na maza kaga kamula to sai a yi mata amfani da zamiri na maza wannan hadisi kuma yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim idan mutum ya duba daga wannan hadisin to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo kuma da abin da zamu iya karawa idan muka dawo cikin littafin dafu ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 194 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa kanat min alqanitin maryam ta kasance daga cikin masu da'a an gane ko duk da yake Allah ya ce wa Maryam wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina a cikin suratul al-anbiya yace fa nafakhna fiha na hankalta mu jikinta gaba ɗai ko cikin hannun rigarta fa nafakhna fihi na hankalta mu da an kai busa wannan iskan ya zo ya shiga cikin jikinta ko ya shiga cikin wato wato al'aurar ta kenan shi yasa sai kai hattara in kana cikin suratul anbiya'i mai har da alqur'ani wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina nan kuwa maryam bint imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina sannan musaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi hafsa da abu amr ibn al-ala da yaqub sun karanta wa kutubihi da littafin Allah kuma can sauran qurra sun karanta wa kitabihi da littafin Allah wannan su malamai suka ce to in wanda ya gaskata littafin Allah ai dukkan littafin Allah dole ya gaskata su ko kuma wa kitabihi an kashi mufrad an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i kenan duk ma'anar su dai da wa kutubihi da kitabihi duk dai ana nufin ta gaskata littafin Allah an gane ko kamar da aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi na ana nufin an'um Allah ba ni'ima guda ta Allah ba in kun ce ku lissafa ni'ima Allah ba za ku iya ba to ana nufin ni'imomin Allah amma sai ce ni'matallahi bai ce an'um Allah ba al-muhimmu dai ko ko wa kitabihi ta gaskata littafin Allah domin dole da littafin Allah daya dole ne ya gaskanta dukkan littafin Allah domin magana Allah duka gaskiya ce babu kariya cikin ta koko kamar wanda ya gaskata annabin Allah daya duka dole ne ya gaskanta da dukkan annabawa Allah da ka kare ta guda kuma ka kare ta dukkan dukkan su gaba ɗaya haka ne dai malamai suka yi taujihin waɗannan wato qira'at cikin to malam yace la yakhfa ba ya boyuwa ma yasbiqu ila dhihn abinda zai gaugawa zuwa zuwa ga kwakwalwa min annal mar'ata cewa ita mace laysat min ar-rijali ba ta daga cikin maza wa huwa ta'ala shi ko Allah lam yaqul bi ce min al-qanitati ba yace wa kanat min al-qanitina wal jawabu malam yace amsa an gane ko yace huwa shine itbaqu ahli lisan al-arabi ijma'i kenan ittifaqi shine itbaq asalin atbaqa shine ka luke abu to an ce atbaqa duk wanda a ciki an kulle da shi kenan an yi ittifaqi itbaqu ahli lisan dukkan malaman ma'abuta larabci sun yi itbaqi ittifaqi kenan al-arabi kenan harshen larabci yaren larabci ala taglibi zakari ana rinjayar da lafazi kenan na maza alal unsa akan lafazi na mata kenan zakari wato lafazi na namiji ko zamiri na namiji akan na mata fil jam'i a cikin jam'i yace to falan ma arada lokacin da Allah ya so an yi bayyana ya bayyana anna maryam cewa ita maryam min ibadillahi tana da cikin bayan Allah alqaniti na masu da'a wa kana minhum dhukurun kuma cikin masu yi ma Allah da'a akwai mazaje wa iratun akwai mata ghallaba sai Allah ya rinjayar da wato azzukura bangare na maza kama huwa wajibu kama abin da yake wajibi fil lughati al-arabiyya a cikin yare wato na larabci wa nadhiruhu tamkar wannan qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala innaki kunti min al-khati'in inda anka ce Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ba a ce min al-khati'ati ba kenan kin kasance cikin masu ganganci nan ba kuskure ake nufi ba domin mukhti shine mai kuskure al-khati'u shine wanda ya aikata abu da gangan an gane ko la ya kulhu illa al-khati'un ba mai ci abincin wuta sai shi wannan gishirin sai masu aikin ganganci so wato ba ana nufin masu kuskure ba wa qawluhu da fadar Allah innaha kanat min qaumin kafirin ta kasance daga cikin mutane kafirai an gane ko kaga ce bai ce kafirata ba na fata an fice ke irin wannan cikin alqur'ani wato ya kawo shi na fata an fice ne domin qaum kalimata qaum asalin ta ba ta nufin mata ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in kaga sai fitar da mata daban amma da yace qalat min qaumin kafirin ka kalma ta alqaum fil asli ta maza ce dan kauri ce qaum ai an ce mutane al'umma ya shafi maza da mata a kalma ta alqaum aslin ta ba ta nufin mata dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum sai ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wannan shine abin da malam ya kawo a a cikin wato wannan kuma wanda shi ya kawo mu ƙarshen wato waɗannan wato bayani na wato surori guda biyu kenan bayani na wannan sura a cikin littafi guda biyu kenan to yanzu za mu shiga cikin suratul mulk suratul mulk idan muka duba number 1 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid mai tahqiqin wannan littafi wato Sheikh Mustafa al-Adawi ya kawo number 1 in ka dibi number 1 yake cewa qala ibn ashur ibn ashur ya ce sammaha annabi sallallahu alaihi wasallam kidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma wannan suna sura suna suratu tabarakalladhi bi yadihi al-mulk sura wadda aka ambata kinan tabarakalladhi bi yadihi al-mulk fi hadithin a cikin wani hadisi rawahu at-tirmidhi tirmidhi ya ruwaito shi an abi hurairah daga abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yake cewa inna su inna suratan min alquran akwai wata sura cikin alqurani 30 ayatan aya 30 ne shafa'at li rajulin ta nemi ceto ta ceci wani mutum hatta ghufirat lahu ha an ka gafarta mishi an gane ko kinan hatta ghafarat lahu ko hatta ghafartu lahu kinan kinan Allah ya masa gafara kinan وهي سورة تبارك الذي بيده الملك yace to qala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadithun hasanun hadisi ne wanda yake hasan fa hadhihi hadhihi tasmiyatun lisura wannan shine suna na sura bi awwali jumlatin amma da farkon jumlar da ta zo waqa'at fiha wadda ta zo a cikin ta fa takunu sai ta kasance tasmiyatu bi jumla kina an sanya mata suna da jumla kama samma thabit bin jabir kamar da thabit dan jabir kina ina ganin kama summiya kamar yadda an ka sanya ma ثابت بن جابر ثابت بن جابر تأبط شرا أنت تأبط شرا كنن تأبط على إبت شيني حمتا كو للقوا تو تأبط كنن ياسا أتكن حمتا شرا شري كما متنا wato ina ganin ya dauke wani kwaro mai cizo bai sani ba sai ya sanya shi a cikin kokoro hamatarsa ko mu ce lallakowa sai ya harbe shi sai an ka ce ta'abbata sharran to summiya ya kamata a ce musu kawo ya umba amma haka ya kamata a ce summiya thabitu bin jabir wa lafzu sura kenan lafazi na sura mudafin ila tilkal jumla an danganta shi zuwa ga jumla al-mahkiyya wanda an karwaito an gane ko kenan suratu allati yuzkaru fiha tabarakallazi bi yadihi al-mulk to wannan yace alifun ha'un kenan intaha minhu bi lafzihi kenan wannan magana ya ciro ta da lafazinta wannan shine wato abin da ake kira an-naql bil lafzi wani lokaci kuma lafzi bi wani lokaci su ce bi tasarruf ma'ana na dan rage wani abu kuma na dan kara amma dai lafazin nashi ne na dan ciccire wani abu wanda babu bukata kenan sai na hada ko ku su ce an naql al harfi haka da an ka cira to shi almuhimu dai akwai qawaidun naql in ka diba cikin al qawaid al bahthiyya al ilmiya wanda ana yawan amfani da su a cikin ilimi na bincike musamman a wato jami'o'i yadda ake koya ma ɗalibai yadda ake yin bincike kuma da amana wato ta ilimi to wannan shine abin da ya kawo sai ya ce min at tahrir wa tanwir daga cikin tafsiri na at tahrir wa tanwir wato Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo wato wannan bayanin ya tsirato shi daga at-tahrir wa tanwir shine bayanin da ya kawo to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da zai kawo mu karshen wannan darasi insha Allah ta'ala dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya fara karatuwa ya fara mun halin sa ya doso kenan insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba zamu zo mu dora a farkon wato wannan sura da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in ya so kuma ya yarda kuma ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh